مولانا سبحانك لك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرته العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد عبد الله غير مشرف به بشر مرة مذلك التدبير وهو صفة شفاته بالصفائل وليس بجده المصطفى غير عينه محمد لم يعرفه غير إلهه يتيق تميم الكون أم حمل كونه تعرف الدين الحق وهو منكر وقد تمسك بالله محمد شمس الحق فضلا وشهرة فهو العلم المعروف أين سند كما لأن هذا القول تدري محمد كذا العجم والآداب من بعد قلبي تذكر معروفا لدى كل عاقل وما عرف المختار إلا بنفسه فمن أتانا مبكى الهوى ورحمة من الله مولى الخلق عازم بخلقه وذكر أرض الأرج وهو مفنس وكرمه كفا يحاول جسمه وقاولة الرحمن فهو أبيته فدل إلهي ليس شيء كمثله ولكن أهل الخلق فضلا ورحمة محمد ذاك الأمر دون بشرفه لذاك وقلبي قد سررت بحكمه جميع أهل الطائر وبعدون قتله فما شغل البيت فالجيد فالأهات فما لداك الحليم الممجد فسلم الليلى وميلى وتنتمي ساها أمين الله ابن المنوه نبيذي وقبل الدار صلت مديه وذلك حسي ووسيتي لنصره فقال جبار في حياتي وبعدها لأن النبي المصطفى خير مثله وأني أبيت الله أتلو كتابه وذلك فخر أي فخر كعمه وإني وإن كنت لأخير زمانه لأرسل شارات لأخيه لساني فياتي زمان لا يزال هو حجتي وما قال فيه فاصبوه لذنبه فيا رب فاصبني وهدي سرابه ومن كان قوله تمنه في قبل عليه الصلاة الحق في كل لحظة مع الأهل والأصحاب والمهتدين اللهم صل على سيدنا وعمر الفاتح وليك والكاتب بما فوزنا سراك بالعز والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى وعلي حسنة مفتاح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره الله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بسفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ara mana aran numfashi da lafiya kuma ƙara zama a wannan farfajiya mai albarka domin nuna wa Allah tabaraka wa ta'ala godiyarmu da samun ni'ima babba maulana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a ana kan tafiya ina tunanin me zan yi magana akai amma farkon harafin farkon harafin da shawar Allah ta'ala an yake cewa Muhammadu Abdullahi غير مشبه به بشر مرام ذلك تفيه cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine bawan Allah da ba za ka iya kwatanta shi da mutum ba kawai ba mutum bane ba kawai kowa idan ma mutum ya so ya kwatanta ma ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum to ka wawantar da wannan mutum wannan suna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ne wanda an sassamu masu waɗannan sunaye da yawa gabanin haihuwarsa sallallahu alaihi wasallama saboda me saboda sun mutane sun karanta kuma sun ji a cikin attaura da gida cewa annabin da zai zo ƙarshen zamani zai kasance da wannan suna da haka kowa yake saka wa ɗansa amma idan dai aka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda shi mai kiran shi da abdullahi ghairu mushaffahi bihi bashar to ka san wannan ba kowa bane ba sai shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duba da wannan sunan da irin abubuwa na na na dukka a larabci wanda sunan ya kunsa wannan kaɗai za ka san ya isa ya kasance maka girma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani babban malami na kasar misar wanda ake kan shi da muhammad mutawallin sha'aran yana ya faɗa a ƙarƙashin wani kalmar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhammad yace marsha hajjin da an tafuna rasulun kalmar kawai idan ka ɗauke ta ma'anar kalmar an ka ɗauki ma'anar kalmar ka san lalle wannan kalmar ta cancanta a kira wanda zai zama to manzo da wannan sunan sunan ka dai kalmar mazdarin kalmar shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubalaga ne a cikin mahmudiyya kamar yadda Ahmadu yake mubalaga a cikin Hamidiya. In ka ɗauki masdari asalin kalmar kamar Hamada, za ka same shi a Yahmadu yana gojewa, Hamidu wanda yake wannan gojewar, Mahamudu wanda ake magojiyar, ake wannan yaban, to ba wannan ba. Mubalagarta wanda yake mafi tsanani domin kalmar a cikin wazanin ta na tana da harfa na guda uku. tana da ha'un tana da mimun summa mimul mudghama mimun summa dalu to dan haka idan ka dauke ta a matsayin ta na mubarakata za a baka a hammada shine mazdarinta wa hamdatu yana yawaita godiya kenan sannan wane ne mai yawaita godiya sai ce muhammadu wa ake yawan yi wannan godiya sunan shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da wannan duk da cewa wannan bai kamata mu shiga ciki ba wannan karatu ne kawai na larabci amma abin da yake so mu fahimta shine daga wannan sunan kadai za ka gane cewa tabbas abin da shehu Islam radiyallahu anhu yake cewa Muhammad Abdullahi ghayr mushabbahi bihi bashar marama zalika tashi bawan Allah ne wanda ba za ka iya kamanta ta kamanta shi da wani dan adam ba baki daya domin ita kanta kalmar tana iya dauka tana iya zama masdari tana iya zama cewa ismul mafhum bi ma'ana ba abu wata abar halitta da ta da ta samu yabo a sammai da kasai kamar sa sallallahu alaihi wasallam tana iya zama cewa ismul zaman cewa zamanin sa yafi kowane zamani takan iya zama cewa ismul makan cewa bikiran da aka yi shi yafi dukkan wani bikiri kuma duk wannan a kalma guda ɗaya wanda take kalmar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kadai zaka san cewa ghairu mushabbihin bihi basharun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zaka kamanta shi bane ba da dan adam shine shugaban mai wannan sunan shine shugaban da Allah tabaraka ta'ala ya aiko shi duniya zaka daga shi ka nuna mutum ba ka jin tsoron mai kushi kushewar mai kushewa ko aibatawa mai aibatawa domin ya cika sistan wa ma'ana kattama suratuhu wa tamma ma'anahu ya cika a zahirinsa ya cika a fadinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sannan daga cikin irin abubuwan da za mu duba akan fadin shi radiyallahu anhu da yace ghairu mushrikin bai bashar daga farko daga lokacin da za a yi shi babu wata halitta da ta samu abin da shi ya samu na daga cikin irafat baki ɗaya duniya da abin da yake cikin ta suna cike da farin ciki a lokacin da aka ɗauki cikin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane a zunuma da kakura hane ababa marasa rai da marasa da masu ran sandararren abubuwa jama'a da jihadar kawai sadari muhammadin kazal udumar a jamu mai fadi farfi baki ɗayansu za ka ga kura da akuya sun haɗu amma babu tsoro kowa yana farin ciki wannan tana ce wannan ki yi bishara yau an ɗauki cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rabbul ka'abati ina rantsa da ubangiji ɗakin ka'aba za a ga cewa wai kan na kan duk wani mai sauta na wannan lokacin duka ya wai za a ga cewa duniya ta yi haske ta cika da haske mala'iku Allah ya sa su buɗe duka kofofin samai da kofofin aljanatai saboda me za a za a ɗauki cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abinda abinda yake so fahimta shine za a duniya za ta samu wanda zai so ya cire ta daga cikin kangi na jahilci ya cire ta daga cikin kunci na kafirci ya kawo ta zuwa ga harke na musulunci waɗanda ma aka kawo domin lokacin da ya zo ya zo lokacin da duniya take cikin cikin na kowane irin fannin duhu shi sa zuwan sallallahu alaihi wasallam da da wanda suka zo da littafi irin masu attaura yahudawa da masu linjila nasara duka sun cancanta abubuwa hukunce hukuncen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cikin littafin su to saboda haka dole wa'annan abubuwan da suke sammai da kasai su murna saboda zuwan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo ya dawo da halitta akan yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so su bai sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka a wannan gabar ba za ka iya kamanta shi da wata abar halitta ba to bayan kuma an haife shi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya bashi wani irin cikakkawo da fil wanda Allah bai taɓa ba wata halitta irin kyawu nasa wani irin kyawu ne wanda yake cike da kwarjinin da yake firgita duk wani namiji da ya kai da ya kiran kansa suna namiji balle ko mace ce sayyidina Hassan bin Sabit radiyallahu anhu gabanin ya musulunta an bashi kuɗi mai suna kuɗi cewa ga shi nan abin da nake so ka je ka rubuta waƙe na zambo kawai ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce to idan haka ne ni ban taɓa ganin shi ba ya kamace ni in tafi in je in ga inda yake idan na gan shi na ga na ga sifarsa sai in san me zan kushe a wannan da yayi tattaki ya zo yana zuwa haɗa ido da zai abda manzala sallallahu alaihi wasallam a masallaci ya waɗi su da ya tashi ake tambayi sai ke cewa bai taɓa tsammani ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya taɓa yin halitta mai kyau kamar wannan to shi wannan ƙarfin kyawun ne yadda kirurin ta ya sashe su ba shi ta yake cewa wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u wajadaka mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khulaqta kama tashawu cewa mafi kyawun fiye da kai idanuwa na ba su taɓa gani ba mace ma mata ma ba su taɓa yin warɗa irin ka ba sallallahu alaihi wasallam kulubta mubarra'an an an halicce ka abun kuma cewa daga dukkan aibi kai ka ce kai kake yi wa Allah tabaraka ta'ala illa ishita cewa haka zaka yi ni da haka da haka da haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala malamai suke cewa yi daga cikin hikimar kyautata siffarsa sallallahu alaihi wasallam shine dan kada wata halitta kada wani ido ya tambaye shi ga wata makosa domin in ya ga makosa har ya karsa zuciya to wannan abin shi ne tiket din sa shiga wuta sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ta wannan gabar khairu mashabbahi bihi basharun mawama zalika tafi ba za ka iya kamanta shi da mutum ba idan ma mutum ya zo ya haka ko ya kawawansa da wani bayan Allah tabaraka wata'ala ya ba shi kyawu sai ya kawata wannan kyawun da kyawawan halaye ba taɓa samun halitta mai tausayi irin nasa ba ba taɓa samun halitta mai kyakkyawan mu'amala wajen jin kai da taimako da daga wanda yake na ƙasa yanzu ina fakin a mota abinda nan ji shine magana ta saida hajjatul kubra take gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo gurinta a cikin irin wannan yanayi ta ce wallahi la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai fara fitar da kai ba kana tsadar da zumunci kana ɗaukan nauyin marasa nauyi kana kana kana karɓan garan kana yi wa baki baki gara kana taimakawa marasa sannan kana kana kana taimakawa marayu duka wannan ba gabanin musulunci take bashi wannan labarin shi isa da wannan halaye idan ka nuna duniya za ta sallama masa ba a taba samun jagora wanda ya cika duka wa'innan halaye ba sai shi sallallahu alaihi wasallam shi isa malamai suka ringa samun tanasu wai shin wanne ne yake yayin jayi wani shin kyawawan halayensu ne suka rinjayi kyawawan sufofinsa ko kuma sufofin nasu ne suka rinjayi kyawawan halayensa wanda suka taba akan cewa kyawawan halayensa ne suka ce hujja anan shine mutanen da suka shiga addinin musulunci ta kyawawan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun linka linki mai yawa fiye da waɗanda suka shiga addinin musulunci dan mutuza domin me yawanci idan aka yi musu ma mutuza cewa suke a rufa'i ne manya-manya daga cikin murin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki Isra'ila ba su yanzu da Isra'ila ka ɗauki ƙasarabatu sa'atu wa shakal kamar ba su yadda ba a kirawo a bishiya duka wa'innan dawo da rana bayan ta tafi waduwa sallallahu alaihi wa sallama amma kuma kyawawan halinsa idan aka ɗauki wannan a matsayin maudu'i waɗanda suka shiga musulunci da kyawawan halinsa zai iya ita kawai a matsayin maudu'i mai zaman kansa sallallahu alaihi wa sallama to shi ma ta wannan bangare bangare na uku kenan ko to shi ma ta wannan bangaren ghairu mushabbihin bihi bashar marama zalika sashi bayan Allah tabaraka ta'ala ya cika ya cika shi da kyawu ya cika shi da kyawawan halaye har ma yake yaban halaye yake cewa wadin naka la ala hulukin azim shaw radiyallahu ta'ala an yake cewa kai shahid Allahu al-azim bi annahu azimun li khayri khayri hulqul muhazzam sannan bai kyale shaka sai ya hada shi da kuma wani manual sai ya bashi littafi ya bashi wani da su wanda ya zo ya shafe dukkan littafan da suka zo bayansa kuma littafin da ya zo musu dukkan limamai ne da shi yana gaggata abin da suka zo gabaninsa duk wanda duk mutumin da zai yi bayani ko ka kawo wani littafi da zai gaggata waɗansu maganganu da suka wuce gabaninka ba tare da ya an samu tanakuli ko ta'aruji cin karo ko tuka da warwarawa to wannan ana tabbatarwa kan akan daidai yake shi yasa larabawa suke da wani karin magana suke cewa in ta muka zuwa to fa kuna zakuwa idan har za ka kasance makarici to kai kokari ka kasance mai yawan tunawa saboda kar ka yi wata ƙarya gobe idan ka tashi kai wanda za ta za ta ci karanta za ta ci karo da ita sallallahu alaihi wasallam sai haɗa shi da littafin da ya haɗa shi da shari'a shari'a shari'a ta zo kan sabu kullum shari'i ta zo ta yi zamanto ta shafa da dukkan wata shari'a wanda ba tashi ba shi ma ta wannan bangaren ghairu mushabbahin bi bashar marra ma zalika tashi wa'annan duka wa'insa abubuwa ne waɗanda suke a fili da suke nuna bambancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan halitta baki daya idan ka koma bangare na abin da ya shafi ko baɗi za ka yi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi san da bai yi ba kowa ba ya kusanta da shi kusantawar da bai yi kowa ba ya ɗaukaka darajarsa ɗaukaka darajar da bai yi wa duk wata halitta wa sallallahu alaihi wasallam a gurguje idan ka ɗauki wannan gaba ta ƙarshen kowanne daga cikin wa'annan guda uku a ciki Allah tabaraka wa ta'ala idan muka duba muga yadda yake ba da tsari da yadda yake wa manzon Allah wani irin lafi wanda bai yi wata halitta ba kuma ba za a yi wata ba idan ka ɗauki wani na ƙarshen cewa Allah ya ɗauki ya ɗaukaki darajarsa darajar da ne daga ta kowane halittawa sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki Isra'i da Mi'raj a matsayin misali Allah tabaraka wa ta'ala yayi tafiyar dare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Baitul Maqdis wannan shine Isra'i shine wanda sautin Isra'i take mana magana subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير sannan daga nan yayi mi'raji da shi shine inda suratul najmi take gaya mana sallallahu alaihi wasallam isra'i da yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya da shi dama isra'i shine tafiyar dare a larabci idan ka ce at-tahajjud shi kuma yana magana akan tafiya lokacin rana itlaj tafiya lokacin sallar asuba tafiya da aka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan dare aka kai shi baitul maqdis aka tattara dukkan annabawa a gurin nan sannan sai Allah ya mai na limanci shugabanci yace ya jagorance su sallah mun san cewa Allah tabaraka wataala a dukkan halitta babu halitta da Allah ya daga darajarta kama halittar dan adam ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا to a cikin wa'annan dare na na dan adam mafiya ƙoruruwar daraja su ne annabawa da manzanni to wa'annan wa'anda suke mafiya kololuwar daraja su Allah tabaraka wa ta'ala ya tara guri guda ba don komai ba kawai dan dan ya wanzan Allah na shugabanci ya ce ya ja su sallah a nan wajen aka yi mishi tatwit fi alimin sufi bi ma'ana aka nada mishi kalbi a wannan alam na ƙasa alam namu na duniya kafin Allah tabaraka wataala ya yi mi'raji da shi ya mishi nadi a alimul qulubi alim kuma ta sama sallallahu alaihi wasallama nadi da farko shine wannan saboda haka bayan nan mazala sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya zuwa mi'raji kaga nan an fita daga alam na mutane an fita daga wannan kauna namu na mutane ya fara tsaga gizagizai yana tafiya tafiya wanda ya fi karfin gudun rocket ya fi karfin gudun space ya fi karfin gudun duk abin da kake gani na wannan ala da muke shi a duniya daga shi sai mala'ika jibril alaihi salatu wasalam to anan wani irin tafiya ne can dai baki ɗaya malamai sun ce isra'il nan da mirajin nan baki ɗaya minti arba'in ake da tsakani don haka dole ba siffa ba ce ba jiki ba ne ba na ɗan adam na adami da zai wani tafiya daga nan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan sallah da yi da annabawa ya fita daga wannan siffa ta adamiya ya shiga siffa mal'akiya idan har za a haɗu su zai shiga duniya ne na mala'ika idan za a haɗu mala'ika da mutum dole sai ɗaya ya shiga siffar ɗaya baka ga idan Allah ya aiko wa mala'ika zuwa ga mutane ba yana zuwa da sifar mutum ne a haƙƙin sai da Maryam alaihi assalam baka ji yace fa arsalna ilaiha ruhana sai ji me hatta masala laha basharan qawiyan da Allah tabaraka ta'ala ya aiko sai zo mata a sifa da mutum da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda tana shekara goma annabi yana shin tafiya aikin hajji ya zo yau mazala sallallahu alaihi wasallam tambayoyi guda uku game da musulunci da imani da isani da alamar tashin alkiyama da ya tafi ya ce kun san waye suka ce ba mu sani ba sai da Umar ya ce inna hu jibrilun akaku la allimukum jibril ne ya zo muku amma yadda za ka gane a sifar mutum ya zo musu sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa mun gan shi ne shadidu bayabi siyabi shadidu sawadi shi'ri mun gan shi ne mai tsananin farin tufafi ko mai tsananin bakin gashi la yura alai asar tufani ba ma a ganin alama ta tafiya kaga dai wannan mutum ne alaihi salam amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi kuma zuwa su wajen su sai je da tufa mal akiya ya fara tsaga ya je sama ta daya da annabi Adam alaihi salam ya je sama ta biya da annabi Isa da annabi Yahya ya je sama ta uku ya haɗu da annabi Yusuf ya je sama ta hudu ya annabi da ya haɗu da annabi Idris ya je sama ta biyar ya haɗu da annabi Harun ya je sama ta shida ya haɗu da annabi Musa ya je sama ta bakwai ya haɗu da annabi Ibrahim to a nan wajen da ya zo sama ta bakwai nan saboda zai haɗu da abul anbiya kuma daga nan wajen zai kuma fita daga wannan siffa ta mal'akiya domin zai je ya haɗu da ubangidan al'asu baki ɗaya a nan wajen sai da Allah ya tanadi mala'iku guda miliyan tara. Guda miliyan biyu kowanne daga cikin su fukafiken da yake shi wani irin turare ne a fukafiki ɗaya wanda babu shi a ɗaya fukafiki wani na daban ne. Kowanne ya fitar da wani kuma ƙanshi na daban. Sannan sauran miliyan bakwai kawai ‘yan lale maraba ne ahlan wasalan gare shi sama. Da zai wuce a wajen nan annabi ibrahim alaihissalam ya ce mishi abinda za ka riska a gaba nan al'ajabi da takrimi ya linka linkin ba linkin abin da kan ta har wata saboda aka aka ci gaba tafiya aka zo sidrat al-munta kaga daga nan wajen an zo kauni an zo karshen kauni na mala'iku an zo karshen kauni na alamul qulubi kaga a nan wajen Allah ya kare mai wani nadi da dike ne ko to kuma nan wajen ba wajen zuwa mala'iku bane bai daga ketara kuma minna illa lahu maqamun ma'lumi saboda haka to da wace sifa zai shiga dan haka za a fita daga wannan sifa ta mal'akiya zai shiga sifa ta malukutiya zai shiga sifa ta sirri zai shiga sifa ta nuraniya zai koma sifa ta asalinsa san da daman asalinsa haske ne zai shiga sifa ne na sirri shi sa shawar radiyallahu ta'ala anu a irin wancan kasan shi idan zai ba annabi yana ɗaukar mafi kololuwar abin ne da haka da ya tashi dukkan wa'innan sufofin da ya tashi bai yabe su ba sai ya yabe shi a waccan siffar mafi kololuwa ta sirri sai ya ce fasirun sara da sirri sirru wa hadahu fa ma sama lil haqqi wa sirru la hujju idan ka dauke ta a siffa ta sirri idan ka dauke ta a kuma siffa ce ta haske zai koma zuwa ga asalinsa dama yana cewa لذاك ترى نورا ووافى وأينما أجاء جميع الكائنات في الأقوى haka nan yayi tafiyar dare a matsayinsa na haske zai kuma zuwa ga ainihin sa hasken Allah tabaraka wataala ya dawo mana da wani abin da ya haskaka sasannin halitta baki daya sallallahu alaihi wasallama yaje Allah tabaraka wataala ya bashi Allah ya dawo kaga wannan nadi na biyu kenan an an nada shi a farko limamin annabawa baki daya a baitul maqdisi an nada shi nadi na biyu a a a a shugaban dukkan halittar Allah shine wanda yaje ya zance da Allah inda babu kowa babu komai sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka shi ma a wannan sifan ghairu mushabbahin bihi basharun marrama zalika tasbih shi ma ba za ka iya sifanta shi da wani dan adam ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam nadi na uku shine nadin da kuma abu a wajen ko a gaban kowa da kowa za a yi mutane da aljanu da mala'iku da rahanai da dabbobi a gaban su za a yi shine shafa'atul usma ranar tashin alkiyama ranar da Allah zai tattara halitta ya kale su cikin tsakiyar garjin rana shekara dubu hamsin na ayyamun lahi kuma har ta kai malamai suke cewa wanda yake tanin ma zai shiga wuta na ganin wanda kai a yi tsabin nan ko ya dan wuce shiga wuta dan aljanna shiga aljanna da sai a ci mana zama cikin wannan tashin hankali a tafi wajen annabi adam alaihi salam ya ba da uzurinsa a je wajen annabi nuhu a je wajen annabi ibrahim a je wajen annabi musa kowanne daga cikin su yana yi yana ba da yana idan an je wajen su zai ba da uzuri har a je wajen annabi isa alaihi salam shi ba zai ba da uzuri ba sai ya ce amma dai ga uzuri nan amma dai abin da nake gani ko kuma zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a wannan wajen in an je zai ce ana laha ya koma ya tafi wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya je ya yi sujada a gaban zatin Allah Allah ya ce irfa ra'saka saltuda washfa tushaffa ka daga kanka ka roƙa za a baka yau ba ranar nuna wani girman ba ne wannan ranar rana ce ta nuna naka girman sallallahu alaihi wasallam domin kai ne zai kai ne zai numan wasu kiyamaci kai ne a duk taron da aka yi na tashin kiyama an yi taron ne baki ɗaya ba don wani hisabi ba a'a an yi ne don a nuna girman ka da Allah zai yi ba don a nuna girman Allah bane ba dan haka idan aka shiga duk wanda ya mutu ya shiga ya shiga kabarinsa dan aljanna za a samu kawai wani pipe ne a tura shi shiga aljanna dan wuta shi ma Allah ya kiyaye mu kawai za a samu wani hanya ne a tura shi wutarsa a'a an yi taron ne baki ɗaya dan a nuna nashi girma sallallahu alaihi wasallama kaga naki na uku shi ma a wannan nadin ghairu mushabbahin bihi basharun marama zalika ba za ka iya kamanta shi da wani dan adam ba sallallahu alaihi wasallama sai nadi na hudu shi kuma a wannan sai an shiga aljanna shine zai samu naɗi na makamul wasilati wanda muke roƙo ko da shi idan an gama kiran sallah idan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yana da aljannatai guda bakwai mafiya kololuwar su ita ce jannatul firdaus saboda haka waɗanda suka yi mata kewaye a nan akwai akwai jannatul adin akwai jannatul khuldi akwai jannatul na'imi akwai jannatul ma'awa sannan kuma akwai darus salam sai darus salam duka wa'annan haka suka yi cycling a tsakiyar su kuma shine jannatul firdaus amma ba daga ƙasa ba daga sama kamar ta yi musu inuwa ne ita to ita a cikin jannatul firdaus din nan ita kuma a cikin a'alil illiyin nan a nan kujerarsa ta wasila take sallallahu alaihi wasallam kullum idan ya fito zauna akan wannan kujerar haskensa zai haskaka dukkan sauran sasannin wa'annan aljinatan kuma duk wa'anda suke cikin wa'annan aljinatan za su saka kai su kalle shi to wannan shine wannan mukamin shine abin da shehu radiyallahu ta'ala an yake cewa wa laulan tazazul bil jinani bi nurihi da ma hannan nahwa da kullu kullu mabdan wai ba daban dadin aljanna za a same shi ne da wannan hasken to ai duk wani mai basira da hankali bai kamata ma ya ji ya ji wani kuɗin shiga aljanna ba in dai ba dan wannan hasken ba sallallahu alaihi wasallama a a nadi na hudu kenan to da duk ko ina an ka tattara su idan za ka je kanta dukkan tafin duniya da wa'inda suke ma mawara algaibi in akwai su ba za ka samu inda aka rubuta wani daga cikin halittar Allah ya yi musharaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'annan abubuwan da muka lissafo ba walau na wancan zahirin walau wannan da muka faɗa na batinin muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a ya cika mu da soyayyar sa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam ya kashe mu cikin wannan soyayyar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi wannan hidima da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kullu amin wa antum bi khair wa tukum fa kumarutum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Abdullahi, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.